بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar alhamis daren juma'a kenan yau muna takwas ga watan rabi'un thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 da asalin wato 44 daidai da uku ga watan 11 shekara ta 2022 wannan kuma shine darasinmu na uku haka ne na uku a cikin littafin addu'a silahul mu'min wanda ajiya mun tsaya a shafi na bakwai a kuma gaba ta biyar ƙarƙashin ladubban da suke sa Allah madaukakin sarki ya karbi addu'an mutum a yayin da ya tashi roƙonsa za mu tashi na biyar ɗin da malai masu taƙi da habdus sauti wal israru bid du'a haka ne ko ladabi na biyar da ake so duk wanda zai roki Allah ya kiyaye shine ne abin da ake ce mahabdus saut sassauta murya ƙasa-ƙasa wal israr da tare da asirtawa a inda asirtawan zai zamto maslaha biddu'a a yayin da yake yin ya tashi yin addu'a ina za mu fahimci wannan malam ya ce liƙaulillahi ta'ala mun yi wannan mun kawo wannan a matsayin ɗaya daga cikin latubba ne saboda faɗin allah maɗaukaki da ya ce ودعوا ربكم تضرعا وخفيا ku kirayi ubangijin ku kuroke shi a yayin da ku kuka tashi roƙonsa din nan ku roƙe sa kuna masu kankan da kai kuma kuna masu ɓoye sautin ku innahu la yuhibbul mu'tadin lallai Allah madaukakin sarki baya son masu ketare iyaka masu wuce gona da iri suratul a'raf aya ta 55 sannan malai ce wani kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam za mu ƙara dosano wannan ladabi karkashin faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da yace ayyuhan nas ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku sausauta ma kawunanku wannan yankin hadisi ne daga cikin sahih bukhari hadisin abu musa al'ash'ari abu musa al'ash'ari babban sahabi kuma babban malamin alkur'ani ya ce wata rana mun kasance tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ciki a yayin tafiya tafiya ta kama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam muka tafi tare da shi sai in muka zo wurin da yake hawa ne dama a sunna in ka zo wurin da yake hawa ne a yayin tafiya ana so kai kabbara ka ce Allahu Akbar yayin da ka je wurin da yake gangara ne a tafiya ana so ka rinka cewa subhanallah to idan suka zo wurin da yake hawa ne sai su rinka kabbaran da karbi in kuma suka zo wurin da yake gangara ne shi ma sai su rinka yin tasbihi din da karbi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan to shine yake cewa da su ayyuhan nas ya ku mutane ya ku sahabbaina irba'u ala anfusikum ku sausauta makawunan innakum ku sani lallai ku dinnan la tad'una asamma wanda kuke kiran shi ba kurma bane yana ji ko Allah ta'ala yana ji kun ga hikimar da yasa kenan Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma ɗan adam wasu siffa daga cikin siffofinsa amma sai ya bambanta kamala a tsakaninmu da shi saboda inda a ce ba su san me ake nufi da ji ba to ba ma za su yarda da abin da kake faɗa amma da Allah ya sa ma dan adam ji da a ce ba a ji din wani ka ce za a ji sai ya karyata maganar kafin ma ya imani da abin da za ka faɗi an gane ko shekaru dubunnai baya wasu da za a ce za a yi jirgin sama ya tashi akan iska za su yarda ba za su yarda ba har lokacin da wannan handset na hannu ta shigo akwai inda suka rinka cewa tsafi ne su ba za su yi amfani da ita haka suka rinka bala suka ce tsafi ne kawai sihiri ne ya za a ce mutum na lagos tafiyan kwana biyu wai yanzu yanzu za ka yi magana ya ji ka ba takarda ka aika da an san sai dai waɗannan mailbox ɗin da ake amfani da su ka je post office ka sai stamp a liƙa aika da to Allah subhanahu wa ta'ala yana tarayya da mutane a cikin wasu siffofi amma dukkan siffan da Allah subhanahu wataala ya tarayya da abin halitta da shi to na abin halitta akwai tawaya da na ƙasa a cikinsa na Allah subhanahu wataala kuma akwai kamala a ciki an fahimta wannan gurin dole a tsaya kan shi dan dole a tabbatar da aqida ahlus sunna wal jamaa anan shine Allah ta'ala yana ji amma ba irin ji na dan adam jin da yake da kamala na dan adam yana da tawaya me yasa za a ce Allah ta'ala yana ji da kansa ya fada ai ba kaga masa abin da ba shi ya fadi daga cikin sunaye ko sifofi Allah subhanahu wataala yake cewa laisa kamithlihi shay'un kaga tun kan ya kama ganin siffar sai ya kore maka kamanceceniyar siffar da na wani wanda ba shi ba Allah ta'ala ce babu wani abu kamar Allah amma ku sani wa huwa sami'ul basir lalle shi Allah sami' mai ji ne fadin sa laysa kamislihi shay babu kamar sa sai nuna jin ba irin naka ba wa huwa sami' mai ji ne al basir kuma mai gani to dan me za a ce dan adam shi ma yana yana ji yana gani Allah ne ya faɗa har wayo inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira Allah ta'ala ce sai muka sanya dan adam sami'an mai ji basiran kuma mai gani to amma kamar yadda muka faɗa a gida Allah sunna shine jin mu yana da tawaya ta Allah kai kamala yanzu da kake zaune a nan ka baro rufar kasuwanka ga wani can ana ciniki ba za ka iya sanin me ake tattaunawa a nawa ya siya nawa za a siyar mishi ba za ka sani saboda tazara ya sa ka samu rauni shi ko Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahmanu ne alal arshi stawa ya daidaita ka al'arshi amma kuma wasi'a kulle shay'in ilma duk abin da ake ya sani hatta kifi da ke kada fuffukensa a cikin ruwa Allah subhanahu wa ta'ala yana jin motsin kada fuffuken nan nasa daga saman al'arshinsa kuma saututtuka don sun cakuɗe ba sa masa dodorido ya kasa gane wannan na wane ne da abin da wane ya duk kasuwa wane na tallan magani wane na na fada da wane wane na cewa ka sauke min wane na nawa kake sayarwa wane na karbi kudin ka duk a cakuɗe Allah ta'ala duk yana jin kowanne a nasa matsayi kai ko da alaka zo aji kana koyar da ɗalibai hudu sai ka ce kai ku yi shiru wane ya magana saboda jin ka yana da rauni ina fata mun fahimci wannan to wannan karyata kore siffa na Allah malaukakin sarki wannan mutum bai wasa ba zai shiga cikin mu'tazila sai mutum ya fita daga da'awar sunna ya fada wani abin da kuma babu tsira a cikin sa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tad'una asamma ba kurma kuke kira ba fa yana jin wala ghaiba kuma ba kuna kiran wanda baya nan bane to shi ma nan kaga dole ka fahimci wani abu wanda baya nan ba yana nufin kuma Allah yana ko'ina ba ne, kamar yadda wasu suke faɗi. Mun faɗa Ar-Rahman al'arshis istawa, Ar-Rahman al'arshis istawa. Allah ya daidaita a kan al'arshi. Wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ina da baiwa da ce mun laifi a matsayina na ɗan adam da nake fushi kamar kowa na fusata sai na mare ta. ya ce bayan na mare ta sai tausayin ta ya kama ni ya ce sai na tafi da ita wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ce da shi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga wannan yarinya baiwa ta ce ce mun ba daidai ba a matsayina na ɗan adam na kasa haƙuri har na mare ta yanzu kuma ga tausayinta ya kama ni a raina ya zan yi da ita annab sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da ta zo ya ce da ita aina Allah ina Allah yake sai ta ce fi sama Allah yana sama ya ce wane ne ni ta ce kai ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce ikiqaha fa innaha mu'mina yanta ta da sauri wannan mumina ce karkashin bautan Allah ya kamata ta kasance ba na dan adam sai wannan hadisi ingantacce tabbatar da Allah yana kan al'arshi tare da wancan aya an fahimta ko amma ilimin sa yana ko ina wasi a kulli shay'in ilm duk inda qad ahata bi kulli shay'in ilm ya kewaye komai da iliminsa ina fata mun fahimci wannan to dan haka anan cewa wala ghaiba bai nuna cewa Allah na nan kamar yanda wasu mabiya ɗariƙun su ba yake faɗin cewa Allah na ko ina yanzu zai kyautu kana ban ɗakin gidanka ka kira Allah a zai kyautu bola da shadda a ce Allah na wuri ba zai dace da su cewan iliminsa na ko ina ta ce aƙida ingantacciya ta ce wankan kira aƙida Allah ka taimake mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innakum tad'una sami'an qariba ku sani kuna kiran mai ji ne kuma wanda yake kusa wa huwa ma'akum kuma yana tare da ku bi ilmihi kenan yana tare da ku da ilimin sa kuma zai yi wa wannan ma'iyya din ta zanto yana tare da ku da taimakon sa kamar da ya ga na Abubakar ko radiyallahu anhu idza qul li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana ma'iya ta Allah, ma'iya ta taimako, ma'iya ta imani, ma'iya ta dukkan abin da ke alkhairi. Da haka yanzu mun samu ladabi na biyar shine sauke sauti ko da ɓoye shi a yayin da ake addu'a. Na shida, adamu takallufus sajari shine kada mutum in ya tashi addu'a ya ɗaura ma kansa nauyin cewa dole ne sai addu'an nan ya rika karewa da wani salo guda ɗaya kama ce duk ƙarshen addu'a sai ta ƙare da lamu ko a ce wabil kafu karama wabil kaza kaza wai sai ka jera dai harafin ƙarshen a ce kamar lamiya ce ko mimiya ce ko nuniya ko kaza addu'a ka ita ce kafiya ko kafiya ko to wannan ba dole bane a cikin addu'a mutum sai ya lizimta ma kanshi shi burgewa ma a cikin addu'a shi ne ka ɗauko samfurin addu'an daga manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. Idan ka ɗauko samfurin addu'ansa ko mun kankantarsa to shi ne mai karuwa a wurin Allah, saboda shi ne ke da lasisin shiga sama. Duk wanda ba tashi ba babu stamp ɗin annabi sallallahu Alaihi wasallam tare da shi ba Allah ne Allah ya amsa ba. Allah ya datar da mu. Malai ce wa zalika wannan ko ya kasance daga cikin ladibban addu'a ne li'annar da'i domin shi mai addu'a yambagi an ya kuna fi hali tazarru'in wa zillatin wa maskana ya dace din mai addu'a ya kasance a yanayin kankan da kai da sauke kai ga Allah da kuma nasuwa in ko kace sai kayi wancan to har wani jiji da kai ma na iya shigar da kace ka ji mun halu ko mun iya salon zanci har ka rudu ka dauka cewa za ka iya mu'allamici da buguzum da iyawa ka da a karba ba wanda kuma ba kai saba ba kai saba sai Allah ya datar da eh wa takallufu la yanasibu zalika daura ma kai ko nauyi a addu'a baya dacewa da samun wadancan dabi'u guda aka fada wa qad ausa bin abbas ahad ashabihi Abdullahi dan Abbas ya yi wasiya ga ɗaya daga cikin sahabbansa ƙa'ilan yana mai cewa da shi, Fanzuru saja'a fi du'a fasanibu, ka duba ka ga saja'in nan da muka yi magana a yayin da ka tashi addu'a ka nisance shi karkan lazumce shi. Fa inni a hajji Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam wa ashabi, domin ni na rayu da annabi sallallahu Alaihi wasallam, ko na kiyaye daga manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbansa la yaf'aluna zalika ba sa aikata wannan saja inda ne gaya maka illa la yaf'aluna zalika sinabu ba sa aikata haka a maimakon saja'in nisantar sama suke yi ba sa daukar shi wani gwaninta rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito hadith ladabi na bakwai yan uwa musulmi daga cikin ladibban da ake so wanda zai addu'a ya kiyaye shine taharrul awqatil mustahabba waqtinamul ahwal sharifa taharri kai kirdado kai dako kai targeting an fahimta kai kai kai kirdaji al awqatil mustahabba wasu lokuta da ake son addu'a a lokacin zai faɗe su daga ciki wasu waqtinamul ahwal sharifa sannan ka ribaci yanayi na daraja da matsayi yanayi na daraja da matsayi yanzu yau yaushe ne alhamis ko daren yaushe to kaga duk wanda ya ma'annab sallallahu alaihi wasallam salati a yanzu nan darajar shi da matsayin shi ba ɗaya bane da na wanda awa ɗaya nan da ta wuce kafin rana ta fadi kaga ahwalul shari'a wani yanayi ne mai daraja wani daga yanzu daga faduwar ranar yau alhamis har zuwa gobe juma'a rana ta faɗi salatin ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa ba haka nan addu'a a gobe gab da faduwar rana hadisi ya nuna in ka tura ta ta tafi ke to su ne a awalin sharifa shi ne mala ya kawo su ya ce ka adbaru salawatin khams kamar bayan idan da salloli guda biyar na farilla da muke wa inda al'adhan da yayin mene kiran sallah me yake nufi da inda al'adhan ɗin bayan idan da kiran sallah immediately ba ka kyala ladan yana kiran sallah kai kana addu'a ba ba ka ake nufi ba saboda wannan hadisin ya zo ce ila sami'tumun nida fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin idan kuka ji ana kiran sallah ku rinka faɗin yanda mai kiran sallan ke faɗa ku kwaikwaye shi in ya ce Allahu akbar Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce illa bi hayya ala salah wa hayya ala al falah faqulu la haula wala quwwata illa billah sai dai lokacin da mai kiran sallah ce la hayya ala salah da sanda yake cewa hayya ala al falah maimakon ka faɗi abin da yake faɗa sai ka ce la haula wala quwwata illa billah mun fahimci wannan idan ya kai ƙarshe la ilaha illallah kai ma kai to nan karkace muhammadu rasulullahi sallallahu kana fadin wannan sai kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati amma salatin salatul ibrahimiyya salatin da akwai sunan annabi ibrahim a ciki kama allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan ɗaya ne daga cikin salatin ibrahimiyya akwai wasu salan da sun inganta amma ba yanda na yi sunan ba in ka karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam siffar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya salla من التكبير إلى التسليم تندك كبرا حرما عزوا سلما كأنك تراها كيكاتي أقبانك يسلم كان أغني littafi ne wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya kansa da rahama ya rubuta ya kawo salon waɗannan addu'o'in da suka inganta kusan guda biyar ko guda bakwai ka je ka samu ɗaya ka haddace ko biyu ko uku in ka yi wannan gobe ka canza iya canzin ka iya shagalin karan alkiyama eh mana ai kun sa alkiyama baje koli ake ko iya sunnan da ka tabbaka a duniya iya matsayin ka a ranar in kana da sunnan sallan dare wani account ne wannan mai zaman kansa in kana da sunnan sadaka da rana wannan ma wata kofar ce mai zaman kanta in kana da sunnan kankame wa karatun qur'ani a kai kai dan gata ne abun ceto ne haka za ka yi ta gani ai annabi sallallahu alaihi wa sallama yi bayani yake bayanin yadda za a shiga aljannar alkiyama ya ce akwai kokoki darajoji guda takwas kowane matsayi alfarmansa daban da za a shiga aljanna ta cikin tsoron alkiyama sai na abubakar radiyallahu anhu gamji dan kwarai maza iban bai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya samun mutumin da zai dage ya aiki ya shiga ta duka takwas din ya ce Allah ce faɗa maka kana cikinsu kuma ana neman samfarin wanda zai shiga a kalle ka ke ƙunga wannan matsayi ne a annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ne bayanin yadda ake shiga aljanna ran alkiyama yace akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba za a tare su ba ballata na bincike ayyukansu direct za su wuce ya Allah ka sa muna cikin su yana faɗin wannan matsayi sai okasha ɗaya daga cikin sahabbai ya ɗaga hannu ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam roƙa min Allah ya shiga cikinsu ya ce Allah ya ce in faɗa maka kana cikinsu yana sauƙi hannu wani ya ce dani ya ce sabaka ka biha okasha okasha ya riga ka knock out sai ya shige da one click ya tafi ya gaba abin target ne to kaga ina ahli badar malam nure ce ka sa abin target ne eh wanda badara yake tuna an ce kai baba wannan abin da kake hanya Allah zai ma yafe maka shiga aljanna kuwa yace kai ka kwantar fa abin target ne wannan taron in karubtawa zai taro ka ai karubtawa zai taro ka ina ai ka ji ana maganar khuduhu fa gulluhu target baya aiki a ranar sai dai aiki ba'an ba ba mutum zai iya haɗa sallan dare da karatu alkur'ani zai iya haɗa zai iya haɗa babba abun so dai ga sallan dare ana so ya zamto in mutum yana jin zai haɗa biyu ne to sanda alfijir zai fito ya tadda kai ka gama ka gama wuturi kana istighfar ana son alfijir ya keto kana roƙon gafara domin ita ce siffan da Allah ta'ala ya nuna ‘yan aljanna garanti suna da ita wabil ashari hum ya samfiru a lokacin sahur shi ne ashar lokacin da ake daina cin abincin nan gab da ana tunanin yanzu za a kira sallah bai zan to istighfari kake a wannan lokacin eh Allah ya taimake mu to dan haka dai wannan shine yin wa musulmi yanzu mun fahimci wancan kiran sallan da muka yi magana addu'an nan da yace indal azab yana nufin bayan kammala kiran sallan in kai wancan salatin ibrahimiyya sai ka roki wannan allahumma rabb hadhihi da'wati tamma mun yi shi a tariqus salihin sau da haka in ka gama wannan babu laifi in ka daga hannu ka roki duk wata bukatar ka ta duniya ko lahira ana karban addu'a a wannan lokacin sannan sai ya ce wa bainal azani wal iqama haka nan da bayan gama kiran sallar zuwa ya kama kila ana tsaye da sallah ana kira karfe takwas, ana tsaye da sallah takwas da goma. kaga wancan addu'ar da komai zuwa takwas da minti uku zaka ga duk ka gama to kaga yanzu wannan zaman jiran da kake na minti bakwai ko biyar su ma ka daga hannu kai addu'a kakka zakko wayar ka kana latsawa ka buga ma wanda in aka danna ba a samun miss call shi zaka kira ko ba haka ba eh wannan sai ka dana ce ma network busy ko a ce ma switch off ga fadin da ba a rufewa can mal ko eh ka roki Allah aljanna farko kenan saboda duk dan aljanna bai wulakanta a duniya ba san ko kun gane wayin da mutane ba su da shi aljanna ake fara rokowa ita ce karshe ita ce karshe idan Allah ya baka aljanna duk wani abu bai sai ya wulakanta ka ba ko wahala kaga dan aljanna yana yi ko wahala kaga dan aljanna yana yi to wallahi darajar shi ake daga darajar sa ake daga kuma ko ka bi Allah ko baka bi shi ba wannan wahala sai ka yi ta dan an kaddaro maka ita to ba gara ka yi ta wurin bi Allah ba haka ma Allah ta'ala ya faɗa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in kana jin radadi na talauci su ma cikin safai talakawa idan rashin lafiya ne kana jin zafin jinya su ma akwai masu jinya a cikinsu idan tsoronsu kake ji karka samu su ma suna tsoronka da ka zama matsoraci ne suka gane kai bigi bagiro ne suka danne ka da ka tsaya namiji sai dai a buganni in bige ka ko kuma kai ka danne su to sannan babban babban babbancin ku shine Allah ta'ala ya ce wa tarjuna minallahi ma la yarda kuna fatan samun wani abu a wurin Allah da su ba su isa su wannan fatan bai ta ce aljanna Allah ka ba mu rahamarka wa thuluthul akhir min al-layl da yin addu'a a yayin da dare ya raba gida uku to ukun karshen kaji baban da nake magana gashi an kawo kashin karshe idan dare awa awa tara ne to sanda awa shida ya tafi ya zama saura awa uku alƙijir ya fito ina da wani application jiya haddare muna tare da malam nura muke magana mun maga hawan app ina ga muke magana da kai a jiya da dare V Muslim ya kamata duk wani mai Android phone musulmi ya downloading wannan application din yana da kyau V Muslim in kana da number ta za ka iya mun magana a WhatsApp kuma screenshot in turo ma ko in sharing maka in kai downloading kilan kai installing ya shiga ya iya aiki amma shi wani application ne da lokacin sallah na yana da accuracy mana yana da daidai be kusan ba su kuskure sun yi shi da kyau gaskiya to lokacin sallah na canza zai canza da kanshi ko wata ƙasa kaje ko wani gari kaje kana barin garin da kake ka koma wani zai canza mai ba ka asan lokacin sallar mutanen wurin kuma ana idar da wannan sallar zai fara kirga maka sauran awa kaza da minti kaza ai sallah ta gaba kun fahimci maganan to kaga yanzu ana yin isha'i yana nuna ma isha'i zai gaya maka sauran awa kaza a yi asubahi sai ka kirga waɗannan awannin ka gani karfe nawa zai kama kashi kashi biyu zuwa ukun dare ya tafi sai ka gane a shin ya kai karfe kaza shine sai kai setting alam yana da alam sai ka sa mai alam kawai kira ma sallah kai tashe ka kai sallar da wato wanda ya raye dare zai huta a kabari eh inda kana so kabarin ka ya zamto wata rawdatun min riyadil janna dausayi daga cikin dausayin aljanna to karkai wasa da dare anan ka tsayu zaka huta kana da kwanciya mai tsayi a gaban ka akwai doguwar kwanciya yanzu akwai wanda sun shiga wannan kwanciyar shekara 100 da ya wuce shekara dubu to wanda suka bi Allah a cikin su irin su Bilal bin Rabah da sahabbai da magabata wallahi yanzu hutawansu suke tsaf adam muka karanta hadisin Albara bin Azib sahabin da ya faɗi hadisin yadda ake mamamaci a kabari a ƙarshe a kabarinsa idan aka ba shi garanti shi ɗan aljanna ne mala'ikan da ya tabbatar mai da hakan sai ya juya shi mamacin zai ce rabbi a ƙimin sara don allah allah ta shi kiyama yanzu kar a bari sai gaba saboda ya gani ima da raham allah ka taimake mu wa yawmul juma'a da ranar juma'a na yi bayani a ɗazu wa yawmu arafa da kuma ranar arafa Allah ka maimaita mana kuma ka ba wanda basu je ba ikon zuwa wanda suka je Allah ka maimaita musu wa halin nuzulil matar haka nan lokacin saukar ruwan sama ana karban addu'a ana so ka roki Allah sanda ake ruwan sama wa halin sujud da yayin sujada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da bawa ya kusanci da ubangijinsa shine lokacin da yake cikin yanayi na sujada dan haka ku yawaita roƙon Allah a sujada wa halin zahful jiyush fi sabilillah da yayin da tawagan yaki rundunar yaki suka kusanto kusantowar rundunar yaki ko ga sunan malam iya ganin ta kawai tauhidi ne da shirka shine sai ka ji mu'mini na cewa menene rabbana afrik alaina sabara wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmi kafirin Allah ka tabbatar da mazaje anan tauhidi ya sama kada shirka ta bai kaga wani ne zai ce Allah ka bai da mu gida lafiya ko ko ba haka bane yanzu inda mu ne jihadi ta kama an bai wasa ka ji Allah ya sami nan Allah ka bai da mu gida lafiya na su sabai cewa suke Allah ka tabbatar da digadiganmu ka taimake mu a kansu taimakon nan ko a mai da gawanmu ko mu koma da ranmu mu dai tauhidi ya sama abu aqil al-ansari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin madina lokacin da aka zo yaki aka fita da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a fara yaki sai wani kafiri ya mamaye shi zo yanke shi da takobi a ciki har hanjinsa ya fito waje sai faɗi da ya faɗi sai aka ce ma abdullahi ɗan umar ya zauna ya jinyarsa saboda ba san halin da rayuwa za ta aka gama shirye-shirye aka fara gumurzu ana cikin yakin kawai sai abu akil ɗin abdullahi ɗan umar na jinyarsa sai abu akil ya ji wani mai daga sauti ko bilal ko wani cikin sahabbai yana cewa ya lalansar ya ku mutanen madina karratan ka yau mi badarin gumurzu mai zaman kansa kamar ta badar kun san mutanen badar Allah ta'ala ya ce su aikata duk abin da suke so ya yafe musu ko ya ce karratan ka yau muhunayi da abu akil ya ji wannan abdullahi dan umar ya ce sai na ga ya sa hannunsa na hagu ya ɗibi hancinsa ya ja takobinsa da dama kawai ya miki ya ce na riƙe shi na ce mai ma'azur an ta ya aba aƙil ya kai abu aƙil al'ansari Allah ya maka uzuri laisa alal ama haraj wala alal a'raj haraj wala alal maridi haraj yanzu kai halinka na jinya ne Allah ya ɗauke ma ya ce la ya bi umar ya ce Allah bai ɗauke mun ba ya ce ma Abdullahi ɗan Umar kai ka san yadda muke kaunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan ka ji daraja ‘yan mutan Madina ba mu kaɗai ne a filin nan ba amma a kira mu da sunanmu a ce karratan ka yau mi badarin ga wata nan ladan jiko ya ce wallahi ina ai sai na shiga ciki a kira mu da sunanmu da darajarmu yadda muke kaunar annabi yana yunkura saboda bleeding jini da ke zuba a jikinsa jiri ya ɗibe shi ne faɗi ba zai iya ba kafin ka ce wani abu yakin ya matso inda saki Abdullahi dan Umar ya ce ba abin da na iya an banda ni ma ɗauki makami in shigan taimakin mu da ƴan uwana kawai abin ya wuce jinya sai dai gumurzu ya ce aka yi musayan ta kubba a tsakaninmu da su a ƙarshe Allah ya sa muka yi nasara a kansu ya ce da ƙuran yaƙi ya lafa sai na tuna an ba ni jinyan abu a ƙilal ansari ya ce sai na juya in je in ga wani hali rayuwarsa take ciki tsammani na ya mara su ya ce da na iso inda yake ina magana gawawaki sun yawa a wurin ya ce sai na ga alaman yana motsi da ƙyar ya ce sai na gano inda yake lalle yana raye abdullahi dan umar ya ce da na je inda yake na tsaya kun san mai abuwa ƙil yayi sai ce da shi ya bane umar liman al'aqiba ya bane umar liman al'aqiba ya bane umar liman al'aqiba so uku ya ce ya kai abdullahi dan umar suwa suka yi nasara ne a ƙarshen gumurzun nan wai ku ji yana ƙasa amma yana so ya ji annabi ke ciki sallallahu alaihi wasallam kai ko yau sunnan sama da canji kake bauta mata a masallaci kana ce a bada gudunmuwa baka bada mafi tsadan dukiya sai arha to so nawa ya tambaye shi so uku da yake Abdullahi dan Umar malami ne shi ma sai ba su amsa da kalmomi uku sai ce da shi innal aqibata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin yace nasara ta samu ga Allah yayin nasara ma'ana tauhidi ya daga wani rasulihi annabi sallallahu alaihi wasallam kake tsoron in ce maka ya rasu yana nan lafiyar salau walil mu'minin da kuma mu'minai yan uwanka duk da wasu sun shahada amma sun karya karya sun yi nasara shine sai ya nada yatsunsa kamar yadda ake tahiya da wannan asabbab sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har ransa ta fita yatsunsa yana nuna tauhidi wa Allah kaga wannan su ne haƙiƙanin faɗin Allah minal mumini na rijalun sadaku ma'adullah akwai muminai na gaske garanti original copy ɗin kuma wallahi sai an je kiyama za ka san suwaye waɗannan mutane malam ka ji mutum ya rasa al'arshi ya girgiza eh al'arshi ya girgiza sanadiyar rasuwan mutum kai ka san yayi ma Allah da gaske to Allah na so ga gaskiyar imani Allah na so da gaskiyar tauhidi da biyayya Allah ya taimake mu to shine mala yace wa ghairi dalika da wasu ma da mu ambata ba na takwas daga cikin ladubba shine tajannubud du'a'i 'ala an-nafs wal ahli wal mal idan ka tashi addu'a ana so ka nisanci addu'an da zaka yi 'ala an-nafsi ga kanka kai ban san me ya same ni ba wallahi ka ina da matsala na kasa to kana jan makanka fitina ke ko ba ka bane wani ma in ya tashi ko wallahi zai ce shege ni ko ba ka bane to wannan kalman bala'i tana iya binka bashi nan da shekara biyar wallahi ka je neman aure ai ta kasa ka ba ka ce kai shege bane a shi ke wallahi eh sai ka fito kai adashin kati ka adashin yar gasasshiyar kazan nan da su ɗan atamfan sallan nan da dai dole dai ka yi ko ba ku yi ne ana yi an ci da ƙurum ake yi dole ka yi ana so a baka ya haka ne arha'a ka yi hidima sai ka gama a ce wallahi wani kanin kawunta ya fito ya ce ba zai yiwu ba ka ce ya za a ce sai dai unwan babanta zai magana ce na can ƙauyen ƙaraye a kano ka ƙarar da kuɗin ajiyunka ka tafi ƙaraye sai ka je ce wallahi abu ya fi ƙarfi na kasan mata da ba su jin magana ka yi haƙuri malam ba wan ba wan karatun ɗan kama haka za ka dawo cd ba cd ba tsada da an gama da to ka yi makanka baka addu'a ko wata sai ka zo ka tafi ka tafi a ce wallahi an ce sai ta gama makaranta sai ta zuwa cewa bata ci jam ba sai ta hada da waye not more than two sittings za ta yi sai ta fara a ce ka san medicine ne ba zai wuce aure da wuri ba akalla ka bari ta tafi clinical ko ba haka ba ne an samu damu ba so kana makanka mummuna addu'a ba so ko addu'a neman gafara Allah na so ka fara da kanka rabbi firli walil mu'minin Allah ka gafarta mu Allah kai mun rahama to ko wani abu ya rikice kace Allah ka ban mafita ba wai kai addu'a mummuna akan kanka ba ba asu Allah na san ka fiye da yadda kake san kanka wal ahl da iyalai wannan ko musamman mata inda a can su ma na dan musule sun dana ku mun ce ku rinka musu ciniki ko ku rinka musu cefane ko to su ma ga tasu matsala su ma mata suna da matsala suna da matsala yawan zagin musamman yayansu idan baki san dalilin da yasa mata suka fi maza yawa a gidan wuta ba to ga guda biyu ki sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ko hadisin Bilal bin Rabah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'sharan nisa tasaddaqna fa inni ra'aytu kunna aktharu ahli an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku mata ku rinka yawaita sadaka saboda an nuna mun kusan da aka kai ni sama zan karɓo sallah an nuna mun result inda na gani kun fi kowa yawa a gidan wutaran alkiyama wata ta tsorata ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya ja mana sai ce abu biyu menene na farko yace me takfurnal ashir kuna butulce ma mazajen ku a shimfida ba ku ba su goyen baya wurin kwanciya kuna cutar da su a kan sha'awarsu wannan dalili ne da ke kai mace gidan wuta in kina cikinsu to ki san kin kama hanyar jahannama sai ki tuba sai na biyu ya ce wata sunan la'ana kuna yawan zagin ƴaƴan kaji ɗan banza jibin shegen yaro duk wannan matsala ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan walmal da dukiya wani mutum suna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam da taguwarsa raƙumarsa ta mace a cikin tafiya kawai sai raƙumar ta tutsu sai ya tsine ma raƙumar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ake tsine ma aka ce raƙuma ce yace ku cire ta a cikin tafiyar mu saboda ba za mu tafiya da abin da aka zage shi aka la'ance shi mai riwayan hadisin cikin sahabbai ya ce wallahi sai da aka wayi gari ina ganin wannan raƙumar taguwa tana yawo a madina ba mai ko sha'awar ta balle dora mata kaya kafiya ce ta walakanta a haka ta mutu ba ta albarka ba to kai ma ni yar mashin din kan nan ka ce ka ni dai wallahi wannan mashin din banziya ce a'a to in ta fara hada ma kashi wallahi sai ka gama an maka riho baka mu in ka ce ka murda da gudu ta mutu te huke in ka ce ka jira ka makara lacca a kasu a kore ka baka ba wannan laccar ranar tarin ƙazafi zai ka watsa ruwa kana zuwa tiraji wani mai end of discussion yamma ki gefen ka tarwa tsaro gobe ba ka ce shegiya ba to kaga sai ka hada da mai nani yanzu bayan ka gama da mai ribo kaga da matsala sai ka gama tsab ya ce ka fasa akwai sauran cikon kuɗin da baka biya ni ba ka ce ka fashi a gashi zaka biya kuɗin mashin din nan ko ka biya ko ita ma mu ba da jinginan da kaga duk ne mata da kai ya ja ma matsala to wannan malam yace an hana ana so ka nisanci ma kanka mummunan addu'a ko iyalanka ko dukiyanka ne li qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da yake cewa la tad'u ala anfusikum kada ku yi mummunan addu'a ga kawunanku in aka ce ala anfusikum ita ce mummunan addu'a li anfusikum ga kawunan ku addu'a ta gari ba shi yasa an ka zo roƙo Allah game da Qur'ani kake cewa Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la mene alaina Allah ka sa zama hujja a gare mu da za mu amfana ba hujja a kanmu da za a kama mu da laifin wani abu da muka saba mishi ba an gane babbancin ala da ni kenan ko wala tad'u ala auladikum haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ku yi mummunan addu'a ga akan ƴaƴanku wala tad'u ala amwalikum haka nan idan Allah ya baku dukiya kada ku yi mummunan addu'a akan dukiyanku me yasa nace muku haka dalilin shine la tuwafiqu min Allah sa'atan ba za ku dace da wani lokaci a wurin Allah ba yus'alu fiha ata'an irin lokacin da idan mutum ya roki Allah ya bashi wani abu fayastajibu lakum sai ya zamto Allah ya amsa mu domin akwai lokutan da Allah ke amsan addu'a kar ka zo kana ma kanka muna addu'a lokacin da Allah ke amsan addu'a ka shiga matsala rawahu muslim imam muslim ya ruwaito wannan hadisi wannan shine karshen ladubba haka ne sai mala yace namadijun li'adiyatin min alkitabi was sunna to ga daga inda littafin nan ya dauko asalin saitinsa shi yasa na ce muku shi wannan littafin bambancin shi da sauran ukun shi ne shi wannan aljihun kama za ka yi rinka ɓoye shi ka dinka yawan karanta shi har ka haddace shi kun ga daga nan zuwa ƙarshe wallahi ka haddace shi kana da taska mai tarin yawan gaske kana da arziki mai yawa a wurin Allah to shi ne malam saboda ƙaunar shi gare mu sai ce ga misalai zan baku na wasu addu'o'i minal kitabi wanda suka zo daga alƙur'ani wasunna da ingantattun hadisai na ciro muku wasu addu'o'i daga alkur'ani kun san kuwa wa man ahsanu min Allah qila wa man ahsanu min Allah haditha duk abinda Allah ne ya faɗa to ba abin da sai kai shi daraja abinda ke biyo bayan sa a girman daraja shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai Allah ta'ala ya ce mana wa ma atakumur rasulu ba ku zo duk abin da Allah sulasu ne zo da shi ku riƙe kar ku saki ku riƙe gam wallahi za ku tsira shi ma Allah sulasu ne sai ce abdu alaiha bin nawati sa haƙoran ka ka riƙe sunnan nan tamau ko sunna ko kafar kata ko sai ka tsira alaji wallahi sai ka haure ka duba Ammar bin Yasir mana aka kona shi da wuta aka yanka jikin shi da aska aka rinka barbaɗa masa yaji a cikin raunin da aka ji masa aka rinka danna fuskansa a ruwan zafi sai ya suma sannan a dago shi ya farfado amma duk da haka bai saki imani ba me ƙarshen result ɗin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo har kunninsa ya ce da shi sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna haƙuri dai harƙuri dai kurika dai kurika dai imanin dai imanin dai karku saki karku saki Allah ya ce in gaya muku alkawarin haɗuwanku da shi a ranar haɗuwanku aljanna ita ce makomar amma ya ce sai in ji wani sabon caji na imani sai in ji sun daɗe ba su kashe ni ba sun daɗe ba su yankan ba sun daɗe ba su harbe ba aljanna ita ce makomar malam za ka samu aljanna mai lakai da dattin duniya ba wani matsala to ga misalai yan uwa musulmi su zanto abin rukonmu abin rukon allanmu da su mu rinka yawan yin su mu koya ma 'ya'yanmu kuma mu haddace sa kirjinmu na farkon su malai ce awwalan ad'iyatun min alqur'anil karim ga wasu addu'o'i ku rike su daga alqur'ani zan ba ku su na farko ita ce cikin suratul furqan aya ta 65 zuwa ta 66 rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama rabbana ya ubangijinmu isrif anna ka kautar gabarinmu azab jahannama azaban wutan jahannam Allah karka sa mu cikin waɗanda za a yi musu azaba da wutan jahannam inna azabaha kana gharama saboda lallai azaban jahannama ya kasance mai bala'in naci yakan ci bargo har kashi bai bari yadda kake ganin konannan kaza akan tubalin mai saidawa wallahi wannan tafi kyan gani fiye da wasu wanda suka bijire ma Allah a gidan duniya an kaga cikin sura alkiyama innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha yazuqul azab wallahi kaga fatan wani a ran alkiyama yanda ka san kwalta bakin kwalta haka ta fata sa za ta koma ta ji azaba mai wa anan farko ka roki Allah ya nisanta ka daga wutan jahannam idan ba ka wutan jahannama ina ake sa ran za a same ka aljanna idan ko kai dan aljanna ne to a duniya ma Allah yana son eh a duniya Allah yana son idan ko Allah ya soka duk wanda ma ya nemi ya fada da kai sai ya walakanta man adani waliyan faqad azantuhu bil harb haka Allah sallallahu alaihi fada duk wanda zai ki masoyina ye adawa da wanda nake so ya rikici da shi ta fuskar ya masa sharri ko ya nemi cutar da shi ko ya nemi kashe shi to ni Allah ina raba mai invitation letter na yaki tsakanina da shi wanda Allah ya yaki da shi zai zauna lafiya rundunonin Allah suna da iyaka rashin lafiya rundunar Allah ce talauci rundunar Allah ne mutuwa ma rundunar Allah ne in kai wasu ba na kashe saboda sun matsa wasu muminan ba wallahi in suka addabi wasu muminan da sharri sai Allah ya tsinke su kawai a kasa jahannama su jira ku jefa su kabari sai ka ji mutu ya mutu ko a harkan kasuwancin kan kai mumini ne wani ne ma taskaro wallahi sai Allah ya kauda shi kai ka wuce ni ina da abokin da yana da kamfani babban kamfani ko nica da ake babban kamfani ya ce min wato mu ƙara jin tsoron Allah ya ce kaga wurin nan da nake haya na wani babban ɗan siyasa ne wane ya faɗa mu ya ce makwabcin nan na wani babban mai kuɗi ne shi ke kulan masa da wurin shi ke karɓar kuɗin haya ya ce wata bakwai da suka wuce ba fa gazawa na wurin biyan kuɗin ba amma tsafin kiyayya da ya ga alamar ɗalibin ilimi ne ɗora masa ya zo yake ce masa wane shekara mai zuwa zan kore ka a wurin nan ba za a ƙara baka hayan wurin nan ya ce ka yi haƙuri ya ce ba za a ƙara baka ba wannan shi ne last biyan kuɗinka ka nemi wani wuri ka fara shirin tashi kuna jin maganan nan wallahi kai ce mishi sai ce mun kaga yanzu wata bakwai da wannan magana ya ce shi da ya tada mun da wannan hankalin na rantsa da Allah yanzu yana kabari ɗaya ke na ya mutu na biyu ya ce kaga gidan shi nan ya ce wallahi an kawo mun tallan gidan isiya an kawo mun tallan gidan ko zan siya an mun kwanjansa ka kiyayi taɓa mutumin da ke kusantar Allah yanzu ba na zamanin siyasa ba ba za fara sharri ma malamai sharri ba ko kuma gidada a ce muku wai sun ci kuɗi ana sa kuki malamanku to wa mai kamata ya ci kuɗi ba malamanku ba waye dace ku gaya mun waye dace ya huta a mutanen ba malami ba ko akwai wanda ya fi shi in kuna da shi sai mu debate ai ba matsala fili ce ta tattaunawa faɗa mun faɗa bai kawo faɗa sai mu tattauna ai akwai wanda ya fi cancanta su huta fiye da malamanku idan aka yi mutuwa wurin wa ke zuwa eh idan ana so wani ya yadda a yi gurin-gurin a bashi aure ɗan iska ake kawo ko malami malami in a zo ɗaura auren wa ke ɗaura in aure ya samu matsala wa ke ɗaura idan mutum ya faɗa kwata wa yake cewa ya masa addu'a idan mutum na so a yi sulhu tsakanin shi da mai gidan shi wa yake nema idan kasuwa ta karye ana neman ta farfaɗo wa yake cewa addu'a in an mutu so biyar wa ke tsaya muku sallah shi bai so ya ji daɗin rayuwa su kansu yanzu da su suke to amma mutanenmu suna da wani gidajenci shi ya sa ni nake faɗa na faɗa a nan gurin a wata daura da muka yi malamai su wanke tunanin mabiyansu mabiya ke bi ba malamai ke bin mabiya ita ce gaskiyar magana ko da daɗi ko ba daɗi na faɗe ta ba za ka zo mutumin da zai zauna a dare duk wanda ka gare iya zuwa ya faɗa ma wasu abin da za su iya amfana kakka tambaye shi bakar wahalar da ya sha nawa ya kashe kan yi karatu dare nawa ya bata wahala nawa ya ci so nawa ruwa ya buge shi so nawa ya kwana da yunwa so nawa yunwa ulsa ta kama shi saboda neman ilimi so nawa to sannan sai a zo kuma wai mutane su za su ce wai ga abin da suke so shi za a yi musu ku yi musu abin da Allah da manzansa suke so ku tsaya a wurin ku kuma wallahi idan malamai ba su yi wannan ba ko sun gudu ba za su tsira ba za su watse su watse mana su watse mana dole ne sai ka samu mabiya idan Allah yana tare da kai bai fima mutane ba waye dan adam me dan adam zai maka me gatan da dan adam zai maka ka taba ganin wani saboda kaula ya kwanta tare da kai a kabari babu shi kuma wallahi barin gaya ma fadin nan da ake cewa irja'un nasu ghayatul la tudrak kowaye kai baka isa duka mutane su soka ba kuma baka isa duka mutane su yarda da kai ba shi yasa idan kana neman wai sai mutane sun yarda da kai ne to kana neman kahon kare ne shi ko mai neman kahon kare ya wahala sannan ita gaskiya guda ɗaya ce ita gaskiya guda ɗaya ce in ka faɗe ce ko an kika ka ba da shekara biyar sai ta zagayo kuma an yarda da kai shekara biyar ma yawa shekara biyu shekara biyu saboda haka wannan gaba ne da dole mutane su san da wannan ko kuma al'umma musulmi idan har za a taɓa ɗan barandan siyasa wani wanda ko tsarki bai iya ba wani kucaka kazami wani mawaƙi ɗan kaza sakarai ba gidaje ɗan ƙauye ya fito a taɓa shi kucece kuce ku kare ki sannan a taɓa malamanku ku shiru kun ci amanan Allah da manzansa wallahi al'azim duk wanda ya taɓa muku malami ku yi masa rina ina nufin a social media ba za zo gangan siyasa ba ba bukatan malamin ku ya kare kansa duk wanda ya soki malamin ku yi mai allan baku na ƙarshe ku sauke mar inji ko b6 ne ku kwance masa ita wallahi sai ya kasa magana ba na maganan malamin ka ne in dai malamin sunna ne wallahi duk wanda ya taba shi ku ci mai uwaye ya tabbatar yana da mabiya ya tabbatar yana da masoya wannan shi ne gaskiyar magana shi ne gaskiyar magana malamanku wallahi sun fi kowa alkhairi a rayuwarku kuma za ku nuna alaman gidajenci da ƙauyenci da rashin wayewa idan har za a ce yau a ƙasar nan mai daraja ta biyu a gwamnatance fasto ne wanda yake da coci-coci nashi na kanshi sun fi guda kaza kuma mutanen shi su goyi bayansa amma ku sai abonku da sakarcin da wai kuke rusa naku a nakun ma malamanku a to wallahi kun kama hanyar tafe wadda ba san randa za ku ci nasara a ƙasar nan ba wallahi an muku kofar rago da za ku fada kowa taɓa cin nasara wanda zai zo ya ce ya malami zai siyasa dan me ba zai siyasa ba shi ba ɗan ƙasa ba ne ko ɗan da magaran ne shi ko ɗan libya ne eh ko dan garin zuban mali ne garin da ake shan wiwi daga ta ka dauko shi wannan bane dan kasa ne shi yana da equal right kai karatu ya karatu kai waye kwali gare ka kwali gare sai me ko an ce Nigerian ta wasu ne banda wasu ba daidai bane ba daidai bane don haka duk dalibin ilimin da ya nasu shi dan siyasa ne gogagge ina nufin gogagge yes wanda zai iya delivery wanda in ya fito ya san kan tsiya wanda zai tsaya ya turanci ya kwato muku haƙƙin wanda an taba ku zai uwar watsi ko ta warware ko ta waraye wallahi ku tashi irin su ku tura su ku taimake su da addu'a ku ba su goyen baya duk wani gajiyawar su ma warware a gida amma wallahi lokaci da makiyan mu ba su faisa ba fa amma matsalan ba mu bane mabiyan mu ne mabiyanmu ne kuma waɗannan maganganun ni dai wallahi su ne gaskiyar da na fahimta kuma zan faɗe su ko gaban waye su ne gaskiyar magana ka zo an baku minista guda ɗaya kuna ta cece ku ce su senators nawa suke da shi shugaban ƙasar su mataimakin shi pasto ne ni na ga bidiyo clip din in kai da kiki da baka yawo ne mu muna bi har coci coci a YouTube muna kalla activities din su ba yau alhamis ba in Allah da koran Lahadi sai na shiga coci ta YouTube na kalli me ake muna fa ganin duk abin da ake yi kai in kaga tazaran ka bu'dal mashriqai naka ba wai su bacci yayi ba su manne ne matacce ne sai ka taso shi ka kunna mar inji sannan ya fara aiki kuma ma ana daukan a raye ake wani rayuwa haka dum ana watsi ba daidai ba ne ba za ku taɓa samun nagartattun mutane kamar masu addini ba wallahi ba ina ce muku ba su kuskure ba ne ba kuma ina ce muku gaba ma ba za su kuskure ba ne suna kuskure kuma gaba ma za su ƙara yin kuskure da ba su tsammani amma duk inda ka gwama kuskurensu da wanda ba su ba kai ka san ruwa ba tsaron kwando ba minista ɗaya gare ku amma sai ka ce ku kaɗai ne a najeriya kun kasa gane bakar kiyayya shi kaɗai ne minista ko ko ministry ɗinsa ne ta fita kowa ba shi kaɗai ba ne to ai shi matsalan shi kaza ne mu ba ta shi gangan jikin shi waye a gangan jikin shi ba abin da bai ma ce mu kallo ba amma wannan sunnar da addinin da yake kai mu ita ce gata mu kuma ba shi ba kowaye zai je wurin wallahi za mu taimake shi wallahi za mu taimake shi kuma bai kamata a ce yanzu ɗaya gare mu a sake zuwa ta shekara a ji mu da ɗaya ba ma so a'a man ja'a bil hasanati falahu ashru da goma ma Allah ya bani karanci mu tashi goma karanci mu tashi goma saboda mu ne majority kuma an ce majority carry the vote to amma ba mu ba saman bane damuwan mu ku na kasan nan da ba ku da wayewa ita ce matsalar mu wallahi ita ce matsalar mu duk wani da ke sama za ka iya masa cakulkuli ka kai sabon zai tafi to amma sai ka ga naka na kokarin bada naka na kokarin bada duk inda kuka fahimci wani malaminku ne kowane ne Allah ya masa wata baiwa ya fita ya tafi ko kuna ga da kuskure kuskure ku ta shafa su ba su gani wannan kuskure ba su gani wannan kuskure wai an ce an ba OON kaza da shek wala da shek ya zama abin surutu sai an tura BBC sun hira da mutum ɗan iska hadda mawaka fa an ba su wannan kwalin ba hadda mawaka ɗan daudu fa an ba su wannan kwalin ba amma da yake ku ne gidada wanda aka dauka ƴan kauye da ba ku san ƴancin kanku ba shi yasa mutum zai zo muku campaign din da zai hau kujeran da zai danna miliyoyin kuɗi sai ya jefa muku dubu ɗari kaza ku tawawa kuna rikici kuna dabanci kuna zagin junanku shi ya zara zaren ya gaba da shi saboda ya san ku wawaye ne amma mutum ya zo ku ce mishi ba za mu bi ka ba sai ka samu malam wane da malam wane na unguwannin mu sune shugabannin mu malam wane da malam wane nan ya zanto sun san kan tsiya sun san siyasar yana zuwa ku gaya mishi ministry kaza kujeranka tana da karfin yin abu kaza wuri kaza kujeranka na da karfin yin kaza nawa za ka ba mutanenmu amma zai ce muku kun san dala ta kare an shiga kwaro da ƙarya yake wallahi wasu a lokacin suka yi kuɗi cikinsu masa'ibu qaumin inda qaumin masalihu sando su suka shiga musiba lokacin wasu suke kuɗi kana ganin wani ya karye wurin wani kuɗin suka tafi yana cewa kaza ku hada shi da gogaggun mutanen ku su yi magana da shi waɗanda zai san cewa yes waɗannan elite ne ba 'yan iska ba ne kuma malaman akwai wallahi tsananin da suka sa abu masu bin abu appointment ne nawa za ka bada nawa za ka ba mutum nawa za mu samu mun san kana da naka na fati fatin siyasa ma tana da kujera ba haka ba ne haka ne mun sani ba har filaye da ake allocation da waye-waye akwai waɗanda za a ce a faciya maɗin fati kaza su limaman yan iska ne da suka yi ta muku addu'a suna ba da ƙuri'unsu da na matan ku su ba san ciwon kansu ba ne ko ba su san zafin duniyan ba ne to wallahi jama'a ku waye ba ku faɗaka ku faɗaka kuma ku tado da 'ya'yanku su karatu wallahi ku tado da 'ya'yanku su karatu duk tsadan ilimi in za ka iya biya biya maɗanka yi kuma ka gaya ma ɗanka shi ambasadan annabin ka ne ka gaya masa ban biyan maka kuɗin makaranta don ni ka zo ka biya mu kuɗin haya ban biyan ma kuɗin makaranta don kawai ka biya mu kuɗin magani wuce nan kan ina biyan maka kuɗin makaranta ne don ka tsaya ma addini da al'umman ka nan gaba ko ina raye ko bayan mutuwa ne abin da ake kenan ya jama'a ku waye ya yafi jama'a ku baɗaka a daina gara tunanin 'yan siyasa zo su ta mai da ku kwallo ku yi tsari ba a ɗakin Allah muke ba ba masallaci muke ba na rantse da ubangijin da zai ɗauki rai na zan tsaya a gaban shi ko sati ba a yi ba akwai a gwamnatance wasu kiristocin da aka nemi su ba da wani abu na haɗin kan da su za su amfana wallahi dukkansu suka ce ba za su yi magana ba sai dai a magana da shugabansu na kan ana masa magana ce shi ba zai je inda gwamnati ce zo ba sai dai a bi shi kuma wallahi bin shi akai wallahi al'azim bin shi akai aka kuma tattauna da shi kuma ga sunan sun kusa su talatin da wani abu yana tashi ya ce ni kaɗai zan magana kuma ne magana ba wanda zai magana kuma duk abin da na faɗa nan duka waɗannan mabiyan nawa sun bi suka ce gaskiya ne in ka ji yadda ya turo challenges yake sukan addini yake nuna masu su ake kashewa su ake sacewa fulani suna musu kan kawai yana nema ya mai da mun da defensive side kai kuma naka na nan kai ne ma har wani ma bali riga nan ya gani ma mushi a canza sai fara zage zage sakarai shi ne magana ai na rantse da Allah da ni shugaba ne wallahi da an ga abu amma Allah kanka jarabe mu duk wanda ke ba al'umma gudunmuwa ya cancanci kulawan gwamnati tun daga ba wai liman ba tun daga mai gadin makabarta ku gaya musu ku gaya musu waɗannan tsofaffin da ke aka kabari an mutu suna da 'ya'ya suna da gidaje wasu suna da hawan jini wasu suna da diabetes wasu 'ya'yansu ba su zuwa makaranta mai gwamnati ce musu ba ina cewa ku ma gwamnati ta waye bane ba zuga nake ba amma ina so ku gane cewa kamata ya ku tashi na ku su je su kwace kujera wannan shine abin da zai tsorata 'yan siyasa kuma wallahi da awan mu kenan da awan mu kenan kuma ko ba mu takarar siyasa ba sai mun zama maka kadangaren bakin tulu Allah shi ne magana kadan ko ba mu tsaya a wata fati ba da yaddan Allah sai mun tara maka gajiya in baka da gaskiya kuma sai mun taimake ka idan kai mutumin kirki ya rage naka kai sai ka zabi wanda za ka yi wanda zai kira ka a mitin wanda zai kira wannan daban ko shi ya kira mu za mu saurare shi ko shi dan ya kira mu za mu saurare shi amma me yi abin da al'umma mu za ta amfana nan ne gizo ke saka kuma duk maganan da ka faɗa mana ko da mu da kai muka yi in dai ba za ka taimaki al'umman mu da addinin mu ba to kakka tsammaci goyen bayan mu muku shine kawai magana shine kawai magana ko kuma jama'a ku yi malaman ku uzuri ku yi musu uzuri duk abin da zaka hango bai kawai da suke hangowa duk wahalar da zaka sha ba ta kawai da suke sha ba kuna kallo kuna kallo a kasan nan bindiga aka sa kalli malam awwal albani zari aka sheka da shi lahira bindiga aka sa kalli malam Jafar Mahmud Adam aka sheka da shi lahira bindiga aka sa kalli malam Umar Hamza dan Meshi aka aika da shi lahira wannan waɗanda aka yi musu asarari kenan wanda wanda aka sa musu guba a cikin abinci suka ci suka mutu duk saboda ku da ƴaƴanku da makoman ku malam Jafar dan siyasa ne wata jam'iyya yake me ya ja aka yi masa abin da aka yi masa ba addini ba ba dan ni da ku mu fahimci sunna ba me yasa kashe malam albani ma'aikacin gwamnati ne shi minista ne a wani wuri to sannan ku yanzu ya kyautu ku rinka kuma wulakanta malamanku ku ba ku daraja su na waje na kashe su ya za ku tsaya gaban Allah me za ku faɗa ma Allah kenan me za ku faɗa ma Allah so da haka dan Allah jama'a mu waye mu wayayyu ne wallahi ba ƴan ƙauye bane ba ƴan ƙauye bane yanda Allah ya sa kuke iya na'u da sarfu da irabi da tilawan Qur'ani ku karanta mana political science ku karanta mana business admin ta yanda in ma ba mu zanto mulkin na hannunmu ba sai mu je mu rike tattalin arziki mu ga yanda za a kare duk wanda ka rike tattalin arzikinsa ba dole ma da'a ba dole bi ka dole bi ka lalitan shi na hannunka a dole bi dan al'aukar hannu to mu shi wannan ita ce mu ga ire-iren mu matasa inda dai mu mun fara durkusawa amma dai wannan ku sani ya ku ƴan uwan mu matasa akwai aiki mai yawa a gaban ku don Allah ka ku lalata kuruciyan ku dan girman Allah kada wani ya more ku ku ya maida ku ya yadda gan koriya bayan ya ci moriyan ganga wannan siyasan da kuka ga suna yi suna amfani da ku kuje falon gidansa a mitin su babu kaji da madara da kuɗi in ka kalla ka koma ka lalota za ka iya wuce shi wallahi za ka iya wuce shi abinda ka ga ya zaman nan za ka iya bin abin da ya fi ballanta na kai da Allah ya baka Allah baka fasikanci baka shaye-shaye Allah zai taimake ka wanda zai sana'a yayi sana'a karkai mana sana'ar da jiya yau sana'ar da iyakanta dan canji wannan ba laifi bane in tana matakin farko ne me matakin farko koya amma gobe kan ka matsa gaba gobe kan ka matsa gaba na haɗu da wani matashi yana sana'ar hannu jiya ne ma jiya shekaran jiya ke magana da shi ce malam kaga sana'a ta ta hannu ne kaza ce na kusan daina wannan sana'a na ce saboda ne ce ba daina zan yi ba amma na kusan daina mata wahala na ce me yasa ce na fara ɗauko mota ɗaya biyu ina saida ina juya to kudin sun fara juyawa zan koma wannan in ta tsayu cece fa ne ta ƙara mun riba a can tunda shekaru na yawa zan koma wanda take faɗaɗa riba nake samun hutu da lokaci kaga matashi ke wannan shine matashi kuma wannan shine tunani amma ka je gidan kwallo kai kallon awa ɗaya da rabi kai gaddaman awa biyu ɗan wana kana cutar kanka kana kashe rayuwarka wallahi fa satazkuruna ma aqulu lakum in dai rai ya tsawo da ku wallahi za ku ce na faɗa wallahi in dai rai ya tsayi da ku za ku ce na faɗa mu ka je ka yi sana'a ka rike tattalin arziki ka koya a hankali ka tafi kuma kar ka dogara mana da kwalinka ko aikin gwamnatinka wannan ba aiki bane ba sana'a bane ba sana'a bane in ka tafi gwamnati so muke ka amfani addininka amma abin da ake baka ko zai maka ba zai iya rike ka bayan kare amfani wani ba shugaban kasa ma cewa an ya gama zai koma kiwon shanunsa kuma yana da gaskiya wallahi yana da gaskiya wallahi yana da gaskiya saboda in ya ga dama duk shekara daga nagge guda biyu zai tafi umara ya je nemi gafaran Allah me ya sauri wallahi ko ni ne shi haka zai Allah ya kara ma baba lafiya Allah ya sa a gama lafiya yana da gaskiya ina da gaskiya Allah ya sa gyara ya auri na ya gyara ba inda ya spika in taba shi bai shiwa ko da haka na wani kuma wanda ya taba shi ya taba kawai shi ne gaskiyar magana eh na wani kuma kana ga bai ma daidai ba ka hada da ni cikin wanda ba su yi maka daidan ba shi ne magana gaskiya ne su suna manasa haka ne su suna cin mutuncin nasu ne nasun ba su da aibi ne sun ma fi kowa aibi ku 'yan jihar kaduna ne kuma an yi taron shugabannin ƙasa a jihar kaduna kwanan na 'yan takara ko ba ku sani ba ne ko kanku kullalle ne duk abin da ake ku buɗe ido ku gani ake yi kanku yadda wannan siyasa ya kashe ku ya kashe 'ya'yanku kanku yadda wallahi kanku yadda duk abin da suke ku bi diddigin su ku karanta ku rubuta ku karanta ku rubuta ku faɗa haka ake siyasa in suka gane kun zama ƙarfan kafa dole su yi da ku nan aka zo shi ma malam nasiru ya rufai Allah ya ƙara mishi lafiya a wannan barin ya yi gwaninta ya faɗi abin da aka yi mishi a nan state kun ji da kunninku ya ce ya je malamin zaɓe aka kulle shi a hotel awa 48 kwana biyu kwana biyu da ya tashi ba su amsa mai ce ya ce ga shi yau kai ka zo jihar da rundunar soja ta farko nigerian defense academy a hannuna take sojojin ƙasar gaba ɗaya masu rubuge suna hannuna ya ce amma mu ƴan arewa ne wayayyu ba za mu maka irin abin da ka yi ba kaga naka kenan shi ma ba ba ina tsarkake shi bane eh ni ma fa inda ya mun taban dan an zaga ya bata daidaito amma dai namu ne ko muna san abun mu ina fata mun fahimci magana namu ne mu namu namu ne yawwa ku zo mu tafi mu gyara tun muna samun riba-riban sai mu fara ciro masu ɗan yauki-yauki ana haka sai mu ciro gangariya original waɗanda za su tafi kuma ‘ya'yanmu su huta mu na rantse da Allah ba muna maganar mu mu ci nasara ba ne ko ‘ya'yanmu ne alheri ya zo musu mun gode mun gode namu me ya rage me ya saura me ya saura gangara kake ba an gama saboda haka a takaice ina kira gare mu wannan shi ma duk babin addu'a ne eh yana cikin addu'a idanuwanku su bude da kunnuwanku duk abin da ake a zamanance a rayuwa ku rinka sani ku rinka karantawa ku rinka bibiya kuma wallahi ku haɗa kawunan ko a kasuwa kuke da rumfuna ku fidda shugabanku a masallaci ku fidda jagororinku takardu sun sha fita kuma mutane wasu aji ana ta yadawa coci kaza kwamitin takarar siyasa na kotu na coci sun yi mitin zafi kaza waya ta turo ma a wasu ka juwawanci to dama me za su yi aikin da baka yi ne suke sai me aikin ka ne kai sakarci suke to me wani aibi yanzu kirista ya zo ya ce a coci sai an ba kirista takara laifi yayi ba wani laifin ne ba wani laifin ne kai me sa baka yi ba ina na kai kai me sa baka yi ba shi kadai ne a ƙasa? don haka zafin nashi ya sani kai ma ka san naka ku bi a hankali ‘yan siyasanmu kuma idan kunni ya ji to gangan jiki ya tsira in kunni ya ji gangan jiki ya tsira mu wannan wayan da in Allah da yanzu muka sa kafa a cikinsa yanzu muka sa kafa a cikinsa duk ɗan siyasan da ya san ba ruwan shi da addini ba ruwan shi da al'umma to wabillahi allazi la ilaha huwa in Allah ya dako sai ya kwashi kashin sa mu a hannun wallahi ba za mu taɓa bari ba mu mu zo mu wahala da mutane kai ka zo ka kwashe su ka je kai duniyancin ka kuma ka zalunce su wai sai gobe ka ce wai malamai su zo me za su yi maka me za su yi maka babban abu wallahi ina ƙara mai takuri ma malaman ku fata alkhairi ku yi musu biyayya ku yi musu fata alkhairi ku yi musu biyayya ba wani ɗan siyasan da ya kai malamin ku daraja ba wani ɗan siyasan da ya kai malamin ku daraja su ne mutanen da in suka samu suke guduwa su bar ku malami ko kullum so biyar yana tare da ku a masallaci kaga malami malam da ƙananan shekaru yana furfura ga munan dun mun fara da ƴan ƙananan shekaru mu da ya kamata yanzu ma muke ƴan tsalle tsallen mu amma kuma ka tankware duk da mu ba malamai bane mu ɗalibai ne ƙanana amma dai ku sani jama'a ku zama wayayyu ku zama faɗakakku kuma ku wayar da kan matasan duk wanda ya zo ce matasa su bi shi yau waye waye yana da kyau ku yi ƙungiyoyinku na matasa na unguwanni na ga kuna yi Allah ya muku albarka amma ya zamto kuna da ajanda duk wanda ya zo kun san kujeran shi in kansila ne kun sa abin da zai iya a unguwa idan ɗan majalisar jiha ne kun sa abin da zai iya a yankunansa mutum nawa zai ba ku su samu aiki ya faɗa muku saboda wuri kaza yana ƙarƙashin shi duk wanda ya zo ce kaza muna da waɗanda yanzu kuɗin makarantar kasu ya gagare su mutum nawa zai cika masu gama karatu ya gaya muku ba wanda zai fito takara ya ce muku bai da kuɗi ƙarya yake ƙarya yake wai ya ce ku zaɓe mu mu muku alƙawari alƙawari kala biyu ne duk ɗan siyasan da ya ce zai muku alƙawari alƙawari kala biyu ne akwai alkawarin da ya cika muku kafin ya hau eh kun san abin da zai iya kan ya hau muna kallo aka tara 'yan nanaye a filin murtala square aka tara musu miliyan 100 kuma ba ci takara ba miliyan 100 to ku matasa nawa za a ba ku ko na wiwi kawai da dubu hudu za a ba ku an gama raina muku hankali ba zai yiwu ba alkawarin kan ya ci yana nan waɗannan ƙungiyoyi matasan duk kusan waɗannan duk wani ɗan takara ku je ku bincike ba kan shi aka fara kujeran ba ku je ku bincika in ɗan majalisar jiha ne akwai abubuwan da yake iyawa akwai kuɗaɗen da ke shigo masa allowances ɗinsa da wasu tsiya da karkace duk kusan su in ba za ku sani ba mu za mu binciko za mu gaya muku wallahi za mu gaya muku muna kar muke kallon ku mu zuru ku menene kifi na ganin ka mai jar koma duk abin da suke wallahi mun sani ba wani dan siyasan da zai mai da mu ba gida ja ko yan ƙauye ka dauka an ka ba da gero da masara da azumi shikenan ƙarya kake wallahi sai ka ba matasa aiki sai mun sani kuma in ka bada za mu faɗa mu duniya ka bayar saboda duniya ka so ka ce ma addu'a in ka saba za mu faɗi ka saba dan goban ka dawo ka san me zai faru ba shi kenan ba shi ne gaskiyar magana don Allah mu zamto faɗakakku wayayyun mutane wanda suke tafiya a labar siratin kuma mu yi haƙuri da junanmu mun san dole za a samu saɓani zo mu zauna zo mu saɓa kowa da jam'iyyar da yake kowa da mutumin da ke birge shi ko ba haka bane to mu ba nan ne damuwanmu ba damuwanmu a lokacin da aka ce ga wani shi ya ce da ƙarfi ko ya ci to kowa ya haƙuri a taimake shi in dai mun yadda zai abin da ya kamata ka je kai harkanka galibi tun mil ticket ne kowa abinci yake nema da yawa abinci suke nema kar ka toshe mu wani abinci ba dole sai ya bar tashi ya taka ba in a can ake watsa mai gero ba shi ya tsatsaga nan Allah ije mishi abincin shi kai ma bi naka amma san da maslahan al'umma ta taho aka ce ga maslahan al'umma to kowa ya zubar da makamin shi kowa ya zubar da makamin shi ai haƙuri ai abin da ya kamata muna fatan 'yan siyasa su ɗauki wannan a matsayin ɗamba a tsakaninmu da su wallahi wannan ɗamba ne duk wanda zai abin da zai kamata rami mai fata alsayi amma duk ɗan siyasan da zai tunani ya ci mutuncin addini ko ya fake ya turo wasu su ci mutuncin addini ko ya ja wasu gurɓatattun masu sunan rigan malamai su cuci mutane da addini wallahi sai mun ma zigidir ba abin da ya shafe mu ba abin da ya shafe mu in kana jin kai ke daukan nauyin mu to ka sauke mu in kana jin goye kake da mu mun gantsara ma cizo sauke mu in kai ke ce da mu ka fasa tukunyan daga yau mu kwana da yunwa amma magana gaskiya ita ce duk wanda ba zai kishi addini da al'umma ba to gaskiya mu ba mu tare da shi shine kawai gaskiyar magana wasu suna da nasu ra'ayoyin wasu suna da abin da suke nema mu dai wannan shine abin da in ka zo da shi ka ci ƙuri'ar mu me za ka yi ma addinin mu me za ka yi ma al'ummar Allah ya taimake mu mun ja lokaci da yawa ina ga sai mu hakuri mu takaita a nan amma dai wannan magana ce da na faɗa ina maimaitawa lokaci ya da kamata dukkan du'at masu kira zuwa ga Allah su fara cesa tunanin mutane suna bin hanyar da ya kamata kar a bari sai abu ya jagore kar a bari sai lokaci ya ƙure a zo a bar mutane mu cikin ruɗu makiyanmu sun gama shirya nasu suna tafiya an fai lokacin da a baya babu kiristan da ke shiga coci sai ya nuna botas katinsa an fai wannan lokacin bai daɗe ba to mu kuma yanzu abin takaici matasan da ke ihu akan titi duk invalid matasa ne ba su da katin ba katin ce wallahi muna da yawa an murɗe mana ne wani murɗe maka baka da kati me kai yanzu da liman masallacin nan zai ce sai kana da kati za ka shiga wanda zai fara zagi a facebook dan masallacin ba haka ba ne? ko amma fa ku sani mu fa wallahi wajen mutum zai zagi ba zai hana abinda muka san shirya ne wallahi mu yi shi ba duk abinda muka san shi za mu iya gaya ma Allah wallahi shi za mu wallahi shi za mu duk wanda zai zage mu ya jade bai zagi ba me zagi zai ma wani zagi ne da ake ma mutu wanda ba a taba maka ba a rayuwa wacce addu'a ce ta gari da aka yi ma wani wanda kai ba a yi maka ba to me an me me mutane me mutane Allah ake kallo Allah ake kallo so da haka jama'a don Allah mu shirya daga nan mu jihar Kaduna har wanda za su iya jin mu ayi kishin al'umman nan kuma masu kira zuwa ga Allah su ji tsoron Allah su sani su abin tambaya ne gaban Allah game da mutanen da ke sauraron su duk lokacin da ka biye masar ranka ka kyala al'ummanka ka kyala addininka saboda kai me zaka samu ka ki dora al'ummanka akan gaskiya to laran alkiyama fa kai da Allah babu wani abin da wani dan siyasa zai baka wanda Allah bai baka in sun baka ka amsa mu ba mu ce laifi bane ka amsa Allah ya sa ma su baka linkin ba linkin kuma ka gaya musu gaskiyar magana in sun dauka ruwansu in ba su ɗauka ba za ka tsira da mutuncinka duniya da lahira Allah ya taimake mu don haka dai daura dai ba ta ƙare ba addu'a ta tsaya a nan liman sai Allah ya kai mun Allah da gobe kuma za mu ci gaba da idan Allah gobe za mu ci gaba in mun gama gobe litini za mu tsallaka insha Allah ba za mu yi asabar ba ba za mu yi mene lahadi ba amma gobe juma'a insha Allah ku zani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh